الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau rana ce ta litinin daren talata ɗaya da watan jumadal akhira hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da shida wanda ya yi daidai da biyu da wata na sha biyu watan disamba miladiya 2024 idan tarihi ya inganta. Ci gaba da karatunmu na adda'u waddawa ko ka ce aljawabul kafi liman sa'ala ani dawa shafi wallafar al'imam ibn al-qayyim al-jauziya alaihi rahmatullah a wannan masallaci na alfurqan yake wannan unguwa ta tudun morai a wannan birni na tawa jamhuriyar Nijar wanda kuma wannan shine darasi na 61 a jerin darussan da muke gabatarwa muna fata wa Allah subhanahu wataala da ya bamu ikon aiki da abin da muke karantawa ya kuma kare mu da tallan labiya ta shedan a satin da ya gabata mun shiga bayanin cewa saban Allah subhanahu wataala yana jawo dan annabi Adam ya rasa abota da mutanen kirki wanda na daga cikin jari mafi girma a rayuwa da ɗan annabi Adam Allah yake albarkata kasa da shi, Allah yake masa rahama da shi, shi ne samun nagartaccen aboki da zai taimake ka akan bin Allah. Sabon Allah yana sanya mutanen kirki su kika sai zamanto wanda suke kewayen ka mutanen banza ne. Sannan kuma mun karanto cewa ababe da dama na lada suna janye wa ɗan annabi Adam matuƙar ya risanci mutanen kirki. To mun ambaci ababe daga ciki malam ya nuna cewa soyayya ta Allah subhanahu wa ta'ala da kuma soyayyar bayin Allah in mutum ya nisanci mutanen kirki to yana rasa ta. To kuma duk abin da zai jayo mutum ya rasa soyayya ta mahaliccinsa to ba ƙaramin laifi ba ne jama'a. sai a yi ƙoƙarin nisantar wannan abin da fatar Allah ya taimake mu baki ɗaya akan bari da kuma samu cikin bayinsa wanda yake ƙauna da kuma sanya muna cikin makusanta a ranar tashin alkiyama. Malik ke cewa wa minha na daga cikin abin da yake kuncewa mutum amanuhum min al-khawfi yawma yashtaddu al-khawf shine idan mutum ya nisanci mutanen kirki nagartattu daga cikin al'umma, to yana rasa aminci daga tsoro, aminci daga tsoro a ranar da tsoron yake yawaita, ya shtad yake tsananta, a irin da tsoro yake tsananta a zikatan bayan Allah, irin alkiyama kenan ko? To shi baya samun aminci a wannan ranar, kusan masu imani Ubangi subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa firgicin alkiyama baya tada musu da hankali. A nan duniya yana tada musu da hankali, amma idan an je gaban Allah, to suna cikin aminci daga Allah subhanahu wa ta'ala. To, in ka rasa aboki na kwarai da yake jan ka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, to, in aka je kiyama kana rasa amintuwa da wannan firgita ta ainihin alkiyama. Sai ma da ya buga misali, dalil hujja da aya ta alqur'ani mai girma Allah ce faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wannan al'ami kenan ko Allah ce faman amana duk wanda yayi imani da Allah ya gaskata Allah subhanahu wata'ala ya kuma gaskata littafan Allah da manzannin Allah wa aslaha ya gyara abin da ke tsakaninsa da Allah subhanahu wata'ala ya kuma gyara tsakaninsa da rayuwarsa ya gyara tsakaninsa da mutane fala khawfun alaihim a gobe alkiyama Allah ce ba jin tsoro ba sa tsorata da duk abin da za su tsinci kansu a ciki wala hum yahzanun kuma ba sa da nasali game da barin rayuwa ta duniya kaga ashe imani da Allah subhanahu wataala yana jayo mutun ya amintu a inin alkiyama kamar misalin kai ne a ce mutun ne yake saman hanya sai ɗan ta'adda ɗan fashi da makami suka tare hanyar sai zamanto motar an sauke kowanne sai daga cikin motar sai a ware wasu mutane a sai su ce musu kuku koma a nan bakwa da tsoro bakwa da fargaba kaga sun samu aminci ko to walillahi masalul a'la mala ce wa min hana daga ciki annahum an annahumul mun'amu alaihim alladhina umirna an nas'alu an nas'alahu ay yahdiyana إلى صراطهم في كل يوم وليلة سبع سبع عشر مرة أنهم المنعم عليهم cewa naga cikin abin da aka yi ni'ima a gare su allazi allazina umirna an nas'alahu su wa'annan abokan mutanen kirki abokan kirki na daga cikin abin da aka umarce mu aka ni'imtar da mu su kuma aka umarce mu da mu roki Allah subhanahu wataala ay yahdiyana ila siratihim yashhadu mutafarkin su abokin kware na daga cikin abin da Allah ya umarci mutum ya roƙi Allah ya hada shi da shi ya hada mu a tafarki su fi kulli yawmin wa layla a kowane dare da wuni 17 marra so 17 wannan yana a cikin sallah kenan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim aga siratal ladina an'amta alaihim hanyar wa'inda Allah ya wa ni'ima wannan ni'imar da Allah ya mustabiyar hanyar su to Allah ya roƙe Allah ya umarce mu da mu je mu yi addu'a mu roƙi Allah subhanahu wataala akan ya dora mu aka tafarki su mutanen kirki ne su waye alladina al'amta alaihim jama'a Qur'ani ya fassara su sune annabawa da manzanni da shuhada da siddiqai minan nabiyina was siddiqina was shuhada Allah ce wa has wa salihi ce wa hasna ulaika rafiqa madalla da irin wannan abotakar a ce ga ka alkiyama ni kinnan gane ga annabin Allah a fada daya kaga ai rayuwar ta yi albarka rayuwar ta yi albarka ga Abubakar Siddiq a fadar ga Annabi Sulaiman yana ba ku yana ba da labarin wannan iskanyar tasa take tashi da shi wal Sulaiman ar-riha quduha shahrun wa rawahu ha shahr wannan abun ai ba karami bane a ce kuna zo da baka labari Allah ta kai wa hasuna ulaika rafika ba dalla da irin wannan abokatar to kaga su ne Allah ya cika roki Allah ya hada ka da su har so 17 a cikin adare da wuri mun fahimci karatun ko malace wa minha na daga ciki annal qur'ana cewa lalle alqur'ani innama huwa hudan lahum wa shifa shi qur'ani shiriya ce da warka gare su su kadai masu imani suke huri dai suna bautawa Allah subhanahu wa ta'ala sai malai ya kamis ya kawo dalili ya ce kul ka ce huwa lillazi na amanu hudan wa shifa ka ce wa masu imani shi alƙur'ani shirya ce gare su kuma waraka ce a bayan mun karanta ibn qayyim al-jawziya alaihi rahmatullahi ta'ala yana yana cewa ina rishin lafiya a garin maka zan je aikin haji ko umara sai rishin lafiya ya kama ni sai na rasa wanda zai min magani ya ce fata dawa bil ƙur'ani sai in dinga wa kaina magani da alƙur'ani mai girma kuma da mutum zai dinga jarraba magani da alƙur'ani da duk karar wata hayaniya a duniya duk wani magani za a baka kalman ne amma shi alƙur'ani shi ne Allah ya tabbatar ce hudan wa shifa ya ce wani nazilu min alƙur'ani ma huwa shifa'un waraka ce gaba ɗaya annabi ke cewa na bar muku ababe guda biyu masu warkarwa ababe guda biyu in ji annabin Allah ya ce, Na bar muku su garo abu suna warkarwa, duk rashin lafiya da duniya sai in baka sanya za a yi maganin ba, amma akwai maganin a ciki. Sai annabin Allah ya ce, alqur'ani wal asal qur'ani wannan alqur'ani da muke karantawa da kuma zuma annabin Allah ce duk matsala ta duniya suna maganin ta alimahu man alima wa jahilahu man jahila in ka sani ka sani baka sani baka sani ba amma dai kan akwai magani a ciki ba wani rashin lafiya na duniya yanzu da zan ce muku kun ga misali kamar misalin ka ce abin nan irin ulcer stoma ko irin tension da diabetes ina mai rance ina rancewa da ubangijin daga sama ba tare da gimshi kai ba wallahi alazim akwai maganin su a qur'ani mai girma sai dai yakin ka sani ka sani baka sani baka sani ba ba kowa bane Allah ya baiwa ya bai wasa ne wa ma'utitu min al'ilmi illa qalila amma akwai bayin Allah rabbaniyun su Allah ya ba su Allah ya ba su kaje karanta littafin da Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya rubuta a cikin a cikin abin da shahid tibun nabawi da bin littafin manzon Allah sun san zaka sha mamaki malam ababe da dama suka ga mutane sun saki layi ga abin da kamata mutun ya rika ya ta makansa magani da shi Allah ya samu wanye lafiya ai kuma galiban wannan cututtukan da ake ta fama da su irin na su ulcer da da da su diabetes da wacece da wacece malai in ka tsaya kai dogon nazari yana da alaka fa da abu guda uku ne ba abu guda uku ne abun ko ko alaka kira alaka da masul masul jinni eh sosai suke iya fakewa ta wannan bangaren sai a ce ta soki mutun ta dashi ashe aljani ne ya tana mai ita ba ku fahimta ba sai a ta ta magani ko ta sauka ta hau wallahi da an kuma alqur'ani za a samu warka da ikon Allah eh akwai abu wanda su lafiyar da su suke sanya mutu shi baka sai su sanya maka sulai baka sani ba ko kuma kambun baka ko kuma cikin abinci da kake ci da rashin lafiya wannan ne kawai Allah ya rufa mana asiri Allah ya ce wallazina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa alaihim ama su wayne ba su yi imani da alqur'ani ba a cikin a cikin kunnansu wata dalma ce ke da kai ba sa jin komai din wa huwa alaihim amashi ya makantar da su ba sa fa'intar komai walaika yunaduna min makanin ba'id su da ake kira a wuri mafi nisa a gobe alkiyama malaci wal maqsud abinda mal abinda abun abun nihi anan annal imana cewa shi fa imani da Allah eh sababun jalibun likulli khairin dalili da yake ja dukkanin alkhairi in kana son alkharrai su dinga su dinga abin nan rabarka suna suna tinkararka kuna musafaha da su ku dinga bargo dai da alkhairi to karan mai imani wa Allah subhanahu wataala ko kuma bace karatun imani da Allah yana ja dukkanin wani alkhairi ba wani alkhairi a duniya wanda imani da Allah baya jayo shi mai Allah yake ta walau anna alal qura amanu wattaqau sace la fatahna alaihim barakatun minas sama da ce mutanen alƙarya sun yi imani da Allah suka ji tsoron Allah yace la fatahna alaihim barakatun minas samai da musu Allah mun bude musu albarkokin sammai ashe imani ya ja dukkan wani alkhairi ai duk wani alkhairi mal daga sama yake fitowa wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun haka Allah yace duk arzikin ku yana a sama daga can Ubangiji ke kaddarawa a lauyin mafus ake turo ga abin da zai wakana gare ka. To ashe idan mutum ya yi imani da Allah abin da ake cewa imani ku ji da kyau in wani mutum ya cika cikakken mai imani billahi alladhi la ilaha illa komai ake maka ba zai kama ka ba. Imani da Allah garkuwa ne wa cikin dan Annabi Adam. Eh wani zai ce to ah to ya kai manzo Allah sirri ya kama sa. Yo ai so ake ba mu darasi dan ya zama to cewa kar kai wasa da azkar. Yo ai imanin da Allah bai bare ka kai wasa da azkar malam. ko kuma da in ka cika cikakken mai iman duk wani abu da aka sunnan aka koya maka cewa wannan annabi yayi to kaunarka da Allah da manzon Allah ba zai sa kai wasa da shi ba shine ma'anar imanin ai mun bai ci karatun ko Allah ya dace da mu malace to shi imani yana ja dukkanin wani alkhairi wa kullu khairin fid dunya wal akhirah fa sababuhu imanin duk wani alheri da ake samu a duniya da alkiyama abinda ke tashi mala yace imani da Allah ne baka ji abin da Allah ya faɗa ba a Qur'ani mai girma Allah ce innal ladhina amanu sace wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzla imani da Allah shike sa mutun yake mutun aljanna ba shi wani karshe na duk abin nan imani da Allah yana jayo yana kawo arziki jama'a imani da Allah yana jayo mutun arziki eh imani da Allah yana karawa mutun lafiya yanzu annabi ayyubu da Allah ya jarrabe sa imani sa da Allah ya sa ya warki ba addu'a bace rabbi yake cewa masaniyar durru wa anta arhamur rahimi Allah ce fa kashafna fa kashafna anhu durra sai musu Allah muka korange masa imani ne ya jaye wannan abun daga imani da Allah yana maganin ababe da dama wani abun ma baka san shi ba sai imanin ka da Allah ne zai zai shige maka gaba ya maka magani sai Allah ya wani magani abu da fi karfin mu malace wa kullu sharrin fi dunya wal akhirah duk wani sharri a duniya da alkiyama fa sababuhu adamul iman abin da ke gashin shi imani ne duk wani sharri a duniya da yake faruwa wa dan annabi adam ko wa al'umma rashin imani ke ja wannan abun fa kaifa yahunu ala alal abd ta yaya zai zai wala zai roruna gabawa an yartaki ba shay'an yukhrijuhu min da'iratil iman ya za a bawa ya iya jure abin aiwatar da abin da zai fitar da shi daga cikin imani ta ya bawa zai iya jurewa ya samu yarda da amintuwa akan abin da zai sa ya rubu da imanin sa shi yasa ai ka ji abin da annabi ke cewa inna Allah yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhib Allah yana ba da duniya da wanda yake so da ma wanda baya so kaga mutum gashi na shi na ta saban Allah ba wani aiki da ke yanzu masu kudin duniya kafirai ne ba masu kudin duniya kafirai ne ba sa wani ibada amma Allah ya ba su haka Allah yake ita duniya da mutunan kirkin dan manzo ma Allah yana ba shi amma imani ne Allah baya bayarwa sai da wanda yake so in ka ganka da imani cewa Allah ya zabe ka eh to kuma karka rudu da cewa a'a to kai Allah ya zabe ka bari ka zauna da haka ne da sahabban manzon Allah sun zauna wallahi da manzon Allah bai je jihadi ba da ba karyawa manzon Allah hakora ba da Allah bai tarbi manzon Allah a iyalinsa ba da ba a tarbi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ashe wannan imani shike ƙara tinzi kamar shi fa imani shike caji mutum zuwa ga aikin alkhairi yana ƙara saka kuzari ka kama jiki wajen yin aikin aikin alkhairi a rayuwa malai yake cewa wa yahulu bainahu wa bainahu kuma ya shamike ya sanya zaman to katanga tsakaninsa da kuma da shi imanin ولكن لا يخرج من دائرة الأموم المسلمين سيري بفترة تكين دائرة تذكر المسلمين فإن استمر على الذنوب إذا متنية تشغب يدوجي يدوري أكن ينزاب الظلبي وأصر عليها كما يداجي ينزلبي داري دلانا خيف عليه أن يرين على قلبه على جنس ورنزوج ستيت عاسا معنى سابن الله بيسا متنية فترة تكين دائرة مسلمين إذا دوانا كشنجيا جيا ميزنا ميتاتا mai sata mun fahimta matsaryaci mai cin amana mai yaudara mai wace ce duka wannan fa yana cikin cikin musulmai imanin ne ya rasa amma yana cikin musulmai shi imani daban musulunci daban shi yasa duk mai imani sai ya shiga aljanna amma ba kowane musulmi zai shiga aljanna ba duk mai imani sai ya shiga aljanna amma ba kowane musulmi zai shiga aljanna ba ina ba ta mun fahimta imani yana ana iya samun mutum musulmi ya shiga wuta amma in mutum ya zo da imani to dare ta aljanna ne da yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala to dan mutum yayi yayi zinubi wannan bai cewa ya fita daga cikin al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa a daina kafirtar da mutane a daina sanya mutane kablasan ana tura mutane jahannama haka kawai a'a tsakanin bawa da Allah kawai ka bar sa iya na ka yi bayani in mutum yayi alaiki ne kaza yanzu sata ba kafirci ba ce ba ta samun tun yafi zan kafiri ta da wajen professor masur sokoto yana ba da labarin wani wani barawo da ya je sata a gidan wani bawan Allah barawo da ya je aka zo suka yi suka yi attack a gidan suka amsa abin suka amsa za a fita sai suka ji kanshin abinci su barayu sai suka ce kuma sai an ci abinci ka ji rashin kunya suka zauna cin abincin to sai gudan ya zo ya zauna yana jiran su sai mai gidan yake tambayar barawon kai baka ci sai ce masa azumi yake yi azumin nafila yake yi eh azumin nafila yake ah kana azumin nafila kuma ka zo sata yace ai duk yadda tsince a rayuwa to zan bar wata kafa da Allah zai iya kallana da ita Daka yin sabon Allah ba shi ba shi ke cewa mutun ya fita cikin musulunci ba fa a musulmi ne amma in saban in mutum ya ci gaba da yin saban hanya zai wa mutum jiki kusa akwai abin da ke zama tuwa ɗabi'a a rayuwa to in ya zan ɗabi'a a rayuwa ba su ce ana ji masa tsoron zuciyarsa ta yi tsatsa me tsatsar hadisi ya fassara wannan shi ne cewa ɗan annabi are in ya aiwatar da saban Allah sai a yi masa digon baki a zuciya in ya ƙara sai a ƙara in ya ƙara sai a ƙara har a waye gari ya zama to wa'azi baya tasiri a zuciyar to daga lokacin da mutum ya kai shi wa'azi bai masa tasiri to na rantse da Allah Allah zai masa wa'azi in aka waye gari mutum baya jin wa'azin ɗan uwansa mutane yayi kunnan uwar shagu da shi ko to Allah zai zo ya nashi wa'azi saboda zuciyar ta lalace ta lalace ko to sai Allah ce kalla inna kalla bal rana la qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun to tun kakin aje kiyamar ai wancan wa'azin to a nan duniya kakin ya mutu sai Allah ya kaskanta shi ba wanda zai samu Allah kuma Allah ya bar shi tafi lahiya wallahi ba yayewa Allah ya rufa mana asiri mun bace wannan kadira ko malai yake cewa daga fa inistamarra ala dhunub in mutun ya dage akan zunubi wa asarra kuma ya ci gaba akai khifa alaihi ana ji masa tsoron ayyarina ala qalbihi tayi tsatsa a zuciyarsa fayukhrijuhu anil islam bil kulliya har awayi garin da ya fita a musulunci gaba daya har awayi gari ya fita daga musuluncin baki daya wa min hauna malaci anan ne daga wannan maganar ce ishtadda khawfu salafi magabata tsoron su ya tsananta kama qala ba'dhum kamar da daga cikin su yake cewa antum takhafuna dhunuba ku kuna jin tsoron yin zunubi yace wa ana khaful kufra ni na jin tsoron kafirci mana ina tsoron zunubin ni ba zunubi bane a'a ya tarun har ya kai zuwa ga kafirci shi nake ji masu tsoro Allah ya rufa mu da asiri malai ce wa min uqubati ha ta nawa kenan Abu Sufyan ta 30 da a ta ai ta 30 da ta 34 dike 34 kenan ta 34 annaha cewa saban Allah تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة تنا رودة الدا هنزر متن da kuma kuzarin shi game da fuskantar Allah da ma'ainin alkiyama ma'ana sabon Allah yana sa mutun yayi rauni game da bin Allah kuma yana sa yayi rauni game da aikin zuwa alkiyama yana hana shi tana da guzurin da ya kamata ya tada da kusan ubangiji ya faɗa a Qur'ani wa tazawwadu fa inna khayraz zadi taqwa mafi alkhairin guzuri shi ne jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. To, saɓan Allah yana sa mutum ya yi sakaci ya kasa yin guzurin, yanzu misali, wanda zai tahi, wanda zai doguwar tahiya a ce misalin za ka tahi Abuja, sai a ce ana tafiya Abuja daga tawo kusan jikalari da hamsin misali kuɗin mota. To, kai kuma, kaga Allah akalli kenan za ka tafi kana buƙatar nawa, cikin ba kai kuma abu kana buƙatar ɗari biyu. to kuma sai zaman to kai zaka ta abuja kuma jika da ce gare ka kawo ko kudin motin baka biya ba balantana ka samu guzuri tsakaninka da Allah ya za a yi tahiyar za a wahala ko dole ya aka saukaran za a ce jama'a fi sabilillahi an kara ga wacce fi sabilillahi ta fi sabilillahi to walillahi almathalul ala ka auna da mutum da bai shirya wata kiyama ba sai mutuwa ta zo ta doke shi shi bai aikin ta ya kiyama ba billahi zai ce masa a gobe kiyama kashi zai sha ya magana ta gaskiya kenan bai yi guzurin da ya kamata ya ba sai zamanto duniya za ta hana yi wa kansa aikin alkhairi to kuma dama in Allah ya ce mage kana hango kiyama cewa fa za a wayi gari katai a wayi gari an kare da kai abokanai dange da ƴan uwa masoya har ma da makiya dai kowa zai rabu da kai to kai nasara a rayuwa wawa shike zaunawa baya tana lahira amma duk mutum mai hankali lafiyayye to baya baya munta cewa fa an waye gari ya tafi zai ta kiyama yanzu ka dibi sabon mandan Allah sallam bayan rasuwar mandan Allah Allah ya yi rauta wasu da cikin sahabbai Allah ya buɗa musu can da lokacin da ke da kai manzon Allah talakawa ne suna wahala amma bayan su sai suka zama masu kuɗi sai ga aka mutum abinci ya kalla ya ci ka sai ya fashe da kuka sai a ce masa wani lafiya sai ce yana jin tsoron abincin da Allah ya aje masa alƙiyawa ne aka ɗauko aka kawo masa duniya hukumata saboda tsabar hangen kiyamar tsabar hangen abin da ke wajen Allah subhanahu wata'ala to mu yanzu haka muke jama'a dan Allah yanzu mu kawai dai wani fa inda zai samu duniyar to lahirar dai kawai bai damu da ita ba bai san abin da ake cewa lahira ba da shi yasa hukumata in mutum bai san lahirar ba bai san wa ake cewa Allah ba to kuma zai iya faɗa Allah ya samu wani lafiya malaka cewa to au ta'uquhu ko kuma ta lalata tafiyar au tuqifu ko kuma ta tsayar da shi au wa taqta'u kuma ta yanke sa an sayar akan tahiya ma'ana saban Allah yana sa mutun ya yanke fuskantar Allah da ibada sai ya yanke ko kuma a'a guzurin da yake tanadawa na alkiyama sai ya yanke ko kuma ya lalata shi sai ya tara sai ya lalata sai ya tara sai ya lalata kun fahimta Allah ya rufa mana asiri wannan maganar mai girma ce fa malam a ce mutum yana tara kaya kuma yana rushe su ai kamar ya zan kamar wasan yara ko sai a zo a yi gida sai an kare wasan kuma sai a guji to amma wanda ya san wanda duk zai zo wa kuɗi ya gida na gaske malam ai ba zai ba zai kokarin rusa shi ba walillahi almasalul a'la malta fala tad'uhu yakhtu ila Allah khutwa saban Allah ba zai bar shi ba yayi waje ba yayi takadai zuwa ga Allah takadai ba za shi bar shi ba aikin da Allah yake so takadai ba zai iya ba sai ga kawai ga masallaci can ana sallah sai ga sai cika to nan ma ya kamata a ce ku tunna kun yawa kuna iku jami'i ko kun fahimta sai a raba masallaci bi ga masallaci ketar kawai a ketara ne a ce masallaci sai ya gagara to me zai hana mutum ta sabon masa kai saboda Allah ku dibi tsabar rashin imani na mutanen mu da rashin sanin waye Allah mutum ba zai iske gidan shi wacan yake cikin cikin can cikin yidimi kuma sai ya taso ta kasuwa STM kasuwanci duk sahiya ya ce an bai jin waye ya taso daga gidansa zuwa kasuwa neman kuɗi amma ya tsallake titi zuwa masallaci wahala yake ci ai kusa wannan abu akwai ne Allah cikin al'amarin fa kada nake wata uwa duniya sai ka share bilitir zuwa kasuwa baka juwiya ba sai tafiya ta ɗai biyu uku hudu ka je masallaci ka gare ka jama'a ku kuma cikaratin tsakanin ku da Allah akwai zancen imani a nan wurin Allah ya rufa muna asiri kuma ai tafiya ma su ba sahabbai sahabbai suna dan suna dan tafiya suna tafiya a ƙasa masallaci saboda su samu lada duk taki daya za a ruta maka lada goma a shaye maka zunubi goma kuma Allah ya daga darajarka duk taki Allah zai ce ku rubuta masa lada goma zunubin ka guda goma a goge sannan kuma Allah ya daga darajarka zuwa masallaci ba to sai mutum yana jin kiwar wannan mun karanto a baya daga cikin sharrin sabon Allah yana hana mutum aikin alkhairi to shine malamin nan yake faɗa cewa sabon Allah yana sa mutum ya takaita aikin alkhairi tsakaninsa da ubangijinsa هذه لم ترده عن وجهته الى ورائه wannan kuma in mutum masa da aikin baya ba sai zamanto tana mar masa da ayyukan da yake yi baya abin da yake fuskanta sai kuma ta zamanto mutum ne na misali kai ne zaka ta yi na ina mutum zai ta yi lisi haka sai kuma ka kama hanya hanya geben zoki ai ka san ku hannu abu ya komo baya kan zaka ta yi lisi kai kai ka haye tulin gidan mayar ai ka san akwai jidali yaushe za ka zo to kaga ya mila maka abin abin ta kuma baya sai zaman to haka yake tahiya sai zaman to abin da yake fuskantar da Allah baya yi fa dhanbu yahjubul wal wasila daka zinubi yana hana mutun sada yin aikin alkhairi ya sada zumunta ko kuma ya sada wani abu da Allah yake so wa yaqta'u sa'ira kuma yana yanke wanda ke tafiya ko da kana ko da kana cikin yin aikin alkhairi in ka zamanto kana sabon Allah to sai Allah ya tsira ka sai maka stop ku bai da eh mutun ne misali ala sabili misal kai ne Allah ya taimake ka kana kokarin yin azumin nafila litinin da alkhamis ba ta baka ba su wuce ka sai zamanto kuma kana wasu abubuwa na sabon Allah to sai Allah ya tsira ka daga wannan azumi ai maka birki kawai sai ka kawai kuma Allah da zai wannan da gangan ba sai za maka wannan sai kawai a turo wani dan abu da zaka tikkayo kasala ko wani kana jin tashi zuciya Allah bai son ka waka yi ne shikenan magana to Allah baya so kake an tsira ka da shi wannan musibar ce ko kuma a'a kana tashi cikin dare kai sallah nafila sai kawai sai kawai kawai kaga subahin ma ita gagare kai subahin ma kada kake tashi kiyamul sai subahin ta gagare kai saboda ka saba ma Allah subhanahu wataala kaga ya saba matsala saban Allah yana jayo mutun ya yanke alaka da Allah sannan kuma yana sanya ko kana aikin alkhairi ma sai ka tsaya baka ci gaba wa yunakkisu taliba sannan kuma duk abin da kake nema yana lalata shi duk abin da kake nema yana lalata yana hana yana hana samu yana hana samu sa wal qalbu inna ma yasiru ila Allah bi quwwatihi zuciya tana tafiya zuwa da Allah da ƙarfi ne da ƙarfinta da fishas take tahiya fa iza marida bi zunubi idan kuma ta samu rashin lafiya ta hanyar yin sabon Allah da'ufa tilkal quwwa sai ƙarfin da take da shi sai raurana mun bayyana idan mutum yana kamar zuciya tana tafiya zuwa ga Allah da ƙarfi to idan mutum yana sabon Allah sai zaman to ta samu da mataka mu da masassara wannan masassara sai ta sanya kuma sai ta yi rauni kasa duk duk da kake da fawa da ƙarfi to idan aka ce ka kwanta asibiti ko to sai ka jikin ka ya dan yi sanyi kadan to haka zuciya idan ta kama rashin lafiya na sabon Allah to sai zaman to ta yi rauni game da sha'anin Allah subhanahu wataala allati tusayyiruhu wa take take tafiya akan sa fa idza zalat bil kulliyya inqata anillahi inqita'an idan kuma ta zare ya gushe gaba ɗaya, sabon Allah ƙarfin ya zare duka ba ya yi rauni ba in ya febul, ka san yanzu salula idan ta yi febul a ta yi da sharshe, in ka sa caji, to mi take yi. Kaga ba ta mutuwa amma tana nan in ta yi da sharshe, in ta yi febul tana take nuna maka febul febul ko ba za ta mutu ba ko? Tana nan. To amma in ka kuskura kuma ka barta cajin duka ya ɗoki, to sai an yi, sai an sa ta caji ko, sai an sa ta a wuta. To idan mutum ya kuskura imanin shi gaba, zuciya ta yi rauni, ta ƙarfin ya fita gaba ɗaya, to sai zaman to gaba ɗaya ma da ka san salular ko an kira ka sai a sami ka indisponible, sai ka zaman to indisponible a wajen Allah, shi ke nan kawai, ka na indisponible. Aiko da an samu mutum indisponible wajen Allah, ka san akwai matsala, akwai matsala wallahi. ina matar muna fahimtar karatun in qata anillahi in qita'an yab'udu tadaruku sai mutun ya kasa riskar riskar Allah subhanahu wataala wallahu almusta'an wa alati muna neman taimakon Allah Allah ya taimake mu fa dhanbu malati shi dai zunubi innama yumitul qalba shi dai yana kashe zuciya saban Allah yana kashe zuciya yana sa zuciyar mutun ta mutu da kasan idan rashin lafiya ya ci ya ci ana kallon tunan mutum ba zai iya yi ba ko aw yumriduhu ko kuma ya sanya masa rashin lafiya mardan mukhawifan jin rashin lafiya mai tsoratarwa aw yud'ifu quwwatahu ko ya raunar da karfinsa wala bud ma ce ba maka waka sai ta fa in dai har mutun na saban Allah to ko zuciyar ta mutu gaba daya ko a sa mutun rashin lafiya mai tsoratarwa ko kuma a'a rashin imanin ya kuzuta ta yi rauni kaga kuma wannan kategori a jiki ma akwai wannan akwai rashin lafiyar da kawai kai tsaye sai dai abin da Allah ya mutu mutuwa yake yi akwai kuma rashin lafiyar da in mutum ya shi kansa tsorata yake yi tsorat mutum akwai rashin lafiyar da tsorata kake yi sai ga tsorata sai ga kamar ba ka ma yi to kuma akwai rashin lafiyar da kawai zazzabi ne zaka ji dai kawai kasala ce ta maka yawa in ka dan sha paracetamol da wani wani jebidolkin ka sai ka ji ka dan mirmice in ta dawo kuma ka ƙara sha haka ake yi ko wallahu almusta'an malai ke cewa ilal hatta yantahi da'fuhu har karfin sa ya kai ilal ashiya'i thamaniya zuwa ababe guda takwas allati ista'adha minha annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya nemi tsarin Allah daga gare su wahiya wahiya sune alham damuwa to zamu zo mu bambanta wacce ce damuwa wacce ka damuwa ya ga ce alham damuwa ta abin da take fuskanta na rayuwa alhuzn kuma abin da ka baro baya wal huzn wal ko alhuzn ko alhazn duk ana fada kana ga ce alhuzn kuma kaga ce alhazan wal ajaz da kuma kasala ka kuka ce kasawa wal kasal da kuma kasala wal jubun da raganci wal bukhlu da rewa wa dal uddani da kuma bashi ya maka kaka gida wa galabatu rijali kuma ɗan uba su saka gaba wa galabatu rijali kuma ɗan uba su saka gaba shine eh sai sai da mutu idan kowa akan kai yake ka shiga haƙoran makiya Allah ya raba mu da su mala ce wa kullu thnaini minha qarinani kowanne cikin abun nan guda takwas shina da zumun sa abu guda biyu ne kowanne da zumun sa sai ce falhamu wal hazan kaga damuwa alhamu damuwa ce kuma alhazanu damuwa to amma bambancin alhazanu da alhamu sai ce fa in kana almakruhu alwarid ala alqalbi in kana min amri mustaqbilin yatawaqqahu ahdath alhamma idan abinda mutun yake kyama wanda ya zo a kan zuciya na daga cikin abin da zai fuskanci mutum nan gaba to sai zama to alham damuwa duk abin da kake tunani zai zama zai zama ka matsala a nan gaba to sai ka shiga cikin alham misali kai ne mutum ya baka bashi la qaddar Allah da cewa ka ce bashi yace bashi bashi yana cikin hanci hanjin kowa ne ko ina wani ma da ke cewa shi shi kai tun ga an ce bashi to bashi bashi to sai aka baka bashi sai aka yi mai da kabiya kuma sai baka biye ba to kuma baka da hanyar biya misali la qaddar Allah to sai kuma wanda yake baka sai kai ka sakura sai kai karar ka wajen procure ko wajen gendarma kaga yanzu damuwar ka ta nan gaba ce ba abin da ka wuro baya bace yanzu baka ma je wajen gendarma ba baka je wajen procure ba amma kuma kana cikin wata damuwa to kana kwasa kana kasawa kana kwashewa ya abin zai kasance wataƙila a ɗaure ka wataƙila kaza wataƙila to wannan abun shi kanshi damuwa ce sunan shi alhamu mun fahimta to ai kuma duk abun da bai zo ba kuma kake tunanin shi kuma zai maka matsala a zuciya wata hukuma ce daga wajen Allah wasu ko kun fahimta ba akwai abun da bai zo ba bai zo maka shi bai same ka ba nan gaba kake tunanin abun amma abun kyama ne misali sai kana a zo a auna sai a ci maka baka da lafiya tansikin ka kaza ko kuma a kana fama da iko ko kuma hiper no wace ce ta hidda soki soki malan zai kasu ifo ta hi ifo ta hi matsala sikari yayi kasa sikari sikari a jikin mutun yayi kasa yafi matsala da su da yayi sama eh to sai a ce kana fama da ita la qaddar Allah sai ce to in kai wasa to zai iya halsa maka da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza wannan abin da aka tattaro maka sai saka cikin damuwa shi ne alhamu mun gane alhamu shi kuma abin da ake cewa alhuzun wa in kana min amarin madin qad waqa ahdasa ahdasa ahdasa alhazan in kuma abun ya ya wuce abun da aka riga ya gabata ne sai ka tuna shi sai ya sanya kuma alhazanu kun baita abu ne wanda ya rage ya wuce kawai sai ka tada cewa tsohuwar mata ka da kuka yi abin da aka yadda aka rabu sai ka Allah wal musta'an sai ka tuna kai ka je kai ka dai ka shiga cikin wani alhazin kuma ko to wannan abin da ya wuce ne baya amma duk abin da zai zo gaba sai zaman to alhamdu ne yanzu mun bace to annabi ya roki Allah ya tsare shi da da alhamdu da alhazan kowanne annabi ya roki Allah ya tsare shi damuwar ba ta zo ba za ta zo nan gaba da kuma wanda ka baro baya ka rige ka wuce ka san so tari idan mutum yana son yayi rayuwa saliman inji malamai to ka daina tuna baya tuna baya yana jayo a fushi ba a rayuwa yana hana zuciya sukuni ko kun banta tuna baya yana hana zuciya sukuni in ka tuna kusa ta kaji mutane a baya ai jidali kuma ya same ka jidali ya same ka shi yasa ita duk abin da ya wuce kawai ya wuce ne kawai ka bar shi a wuce ka dinga kallon mustaqbal bi zai zo nan gaba kaka yarda abin da ya gabata ya takura maka a rayuwa kalli abin da zai zo maka nan gaba mun fahimta ko Allah ya kare mu da wa'annan da alhamdu da alhazan wal ajaz da kuma al ajaz kasawa shi kuma al ajaz kin shine mutun ya kasa yin aikin alkhairi kana so kai kuma sai ka kasa to meye shi malaka cewa wal ajaz wal kasal qarinani da al ajaz da al kasal abu guda qarinani makotan juna ne, ‘yan uwan juna ne, fa'in ta khallafa al'abdu an asbabil khairi wal falahi, in kana li'adami ƙudratihi fahuwal ajaz, idan mutum ya sake da abin da ke jayo alkhairi da kuma cin nasara, in har ya iya dalil suna da iko na yayi wannan abin ya kasa yi, to shage cewa al'ajaz. Kana da dama da fawa ta kai abu kuma sai ka bar wannan abin ya wuce ka to shi ake cewa al'ajazu misali kana iya kai nafila ka kai da Allah ya taimaka ka samu kudin ka sai ka sai kaza ka ci ka sha exotic ka sha ai ka san fawa ko kuma sai ka kasa yin nafila raka'a bi ai ka ko ka kai al'ajazu ka samu al'ajazu ka kasa ne ko kuma a'a Allah ya waka ya hore maka sai mutum ya zo neman jika guda ɗaya ka kuma kana jika ishirin aljihun ka kuma ka kasa basa wannan al'ajazu ne ka kasa amma alkasalu to baka da hanyar yi kuma kasan shi ma to wanne ya matsala da al'ajazu da alkasalu wanne ne wani matsala shi alkasalu in kana li adami iradati in ba da niyyar ka bane kana ma da baka nuhanta ba kawai da ka jikin ne sai a hankali wanne ne ya abin nan sai a sama kasala kullun kasala ba ɗaya ne ba ɗaya ne ɗauka eh ba ɗaya ne ɗauka tun daga annabi ya roki Allah ya tsare sa daga su to babu ɗaya kan na ɗauka wallahi to Allah ya tsare mu da al'ajazu da alkasalu al'ajazu kana iya kai abu kuma ka kasa yin sa kana iyawa amma da niyyar saka ki shi kuma alkasalu baka iya yi sai a hana ka hanyar a hana ka yin wani samun wannan abun kamar kai ne misali ka san wani lokaci mutum na talaka ya yi zuciya yi wa in mutum na talaka ya yi zuciya tashi sai ga ga wani abu da ya kamata ya kasa ina muna da aika za kuma ya kama shi Allah hakimun da wallahi Allah akwai hikima kwarai da gaske Allah akwai hikima Allah ya kare mu da al'ajizu da alkasalu malace wal tubun wal bukhul da al tubun raganci da kuma al bukhul rewa ƙarina ne su kuma makusantan juna ne fa in adaman naf'i minhu in kana bi yadihi fa huwa al-jabal in har mutun ya kasa amfanar da wani abu tare da cewa zai iya sa kuma da hannunsa to ya zama to jubu dore abin nan rogan kenan sai ga mutun kana aika abu kuma sai ka zarrago sai ka kasa yi za a yi tahiya da kai wajen wa'azi lokacin da muke yau fita wajen wa'azi ke cewa ƴan uwa in za a tai sai mu tai mu dawo sai mu bar wasu mutane a inda aka bar su suna nan zaune ba su gurgusa ba kun fahimta so tare za mu je ga an tahi kamar suna kallon tele kuma kace suna kallon tele ko ana shayi kuma kace suna shayi ko kun kunta kun dawo kun yi wa'azi to kaga su rushin tafiyar wannan mine ne aljubu ne saboda Allah ya ba su dama tun har mutum da lokacin shan shayi to yana da lokacin da wajen wa'azi Allah ya samu wani lafiya malike cewa wal wal wa in kana bi malihi in har mutun zai abun da jikin shi ne bi badani ya afwan da jikinka duk abun da gangar jikinka za ta yi sai ka kiyasa to ya zarrabanci eh duk abun da gangar jiki ce za ta yi jikinka ne zai yi sai ka kasa yin sa to ya zan aljuhun amma kuma duk abun da aljuhunka ne zai yi kuma kana iya kai ka kiyi ya zan albukhul ya zan rewa ko kuma ta to da aljuhun da albukhul wanne ya shi kuma anan shi aljubunu jiki ne zai kiyawa ya ƙi shi kuma albukulu aljuhulu zai kiyawa ya ƙi eh ba mai dama ko Allah ya raba mu da su duka gaba daya shi yasa wallahi in Allah ya baka dama kana zuwa aikin alkhairi to ka gode wa Allah kana zuwa masallaci ayi sallah dan da kai ka gode wa Allah kana zuwa karatu ka gode wa Allah zaka iya fita ka je ka sala zumunta wai ba dole sai ake alkhairi ba dan ba a'a hatta ganin marar lafiya shi kashi aikin alkhairi ne za ka da dama ka je ka ka je ka yi kawai shi kenan kuma wallahi da azin guji da kyau duk wanda Allah ya ba dama ta yin ya wani abu na rayuwa na alkhairi kawai kanka akwai lokacin da sai ka so kai wannan abun ka kasa yi kana son kai wannan abun ka kasa yi mun bayyana zaka yanzu ka dibi annabi sallallahu alaihi wasallam shi a rayuwar manzon Allah gaba ɗaya kaf so ɗaya ka taɓa yau manzon Allah sallallahu a rayuwarsa gaba ɗaya tun da aka farlanta sallar farilla har manzan Allah ya bar duniya so ɗaya manzan Allah ya zama su buki a masallaci ya zama to an jagoranta shi sallah lokacin da ya kwanta bai da lafiya sai gashi za a yi sallah babu manzan Allah ko ba dan bai so ba saboda bai da iyawa ne lokacin da kake iyawan to ka je kai kawai lokacin da akwai lokacin da zai zo kana son kai ba za ka iya yi ba mun baita kana son kai ba za ka iya yi ba shi yasa duk wanda Allah ya baiwa dama ta yin wani abu littafi da kai karantawa to karantar da yan uwanka shi wata ran ka zai ka ga amfanin abu wani aiki ne ka iya na hannu ko yamo ne ya iya shi na da amfanin sa mun bayyana wata hikima ce Allah ya baka karantar da wani ita za ta tana da amfanin ta duk wani abu da Allah ya baka na baiwa kakka yarda ta tsaya a gunka kai kadai yi kokari kaga al'ummar manzo Allah ta mori wannan abu ina ba ta mu fahimta dan wani wata kila wannan abun da kake gadin ba komai ba kai wanda Allah ya baka to shi wani in ya rike shi ya rike abun guzurin zaman duniya har ya bar duniya wallahi yanzu mutum nawa ne da dan boko ne ya an zo an yi bakkin an buga an buga an aje a komo harka gyaran wuta kuma yanzu sun zama manya a ciki an samu kuɗi an an gina gidaje hukumata wanne ya koya masa ya iya shikenan an kare kuma ai al'amarin bai yi amfani ba Allah ya baka ka kasa bai wasu ai al'amarin bai yi amfani ba kai Allah ya baka na wasu mala yake cewa wadal uddaini wa qahr rijali qarinani da dal uddaini mamayar bashi da kuma ka shiga haƙoran ƴan uba to malaci mukusantan juna ne fa inna isti'la al-ghairi alayhi in kana bi haqqin fa huwa min dal'i ad-dayn in aka samu wani yana da ta cewa akan ka ya hau akan ka saboda wani haƙƙin sa to ya zama dal'u ad-dayn duk wanda yake biyar ka ai ya maka alfarma ko eh duk wanda ya taimaka maka ya baka bashi ya ma alfarma duk wanda ya sai da la mutane da suna da cin amana shi yasa dan annabi adam kusan ba abin amintuwa wani da shi wannan lokaci dole sai da ka sai da taka tsantsar kuma abin da zai baka mamaki malam zai ko rayuwar nan fa wallahi ne tsoro take bani wannan lokaci ina kalla sai kaga mutum ne fa yana tare da mutane kana iyayen ka gurgurdan hali kana yi musu amma kuma inda kake nan ya tsore musu idanu kuma kai ne su kin fada bayan Allah kana ba su tallafi a rayuwa amma ya za a yi kai abu saddafe su su zauna shi zai suke bukata a rayuwa za gaske mutum ya dauko mutum ya sashi cikin shago ai masa komi a gina masa gida ai mai kaza amma kuma ka la ilaha illallah shi yasa kawai a ta rayuwa a daina man tuna baya kawai a ta gaba kawai shi alkhairi eh la tahqiranna min al-ma'rufi shay'a malike cewa to in har da haƙi ne to ya zamanto istila'u ya zamanto dal'uddain wa in kana bi batil in kuma ta hanyar ƙarya ce abin kamar an sa ka gaba ne kuma ba da hujja ba to ya zama to ƙaharin rijali shi ne rinjayar maza to rinjaye ka a sa ka gaba ya zama to ana ana surutu akan ka wal maqsudu malace abun nuhi anan anna dhunuba cewa zunubi min aqwal asbabil jalibati li hadhihi thamaniya sabon Allah yana jayo abu guda ba takwas kida da muka ambata sabon Allah yana jayo damuwa wanda ba ta zo ta gaban na abin da bai zo maka ba yanzu kamar irin yadda aka yi a kasashenmu ku tsaya ku auna ku gani lokacin da aka yi korona ko kamun da korona nijar ba tsoro ba ne ya sa mutane duka aka lika masallaci ne duk tsoro ne wa sai Allah abin da ba ku gan shi ba ba ku gan shi ba sai Allah ya kawai sai aka sa mutane tsoron shi wannan abun kuma sai abin ya girmama harami sai Allah ya ce bai san ganin kowa a can hukumar da harami sai Allah ce bai san a tarihi ba taba yi ba sai an zo shekara ba aikin hajji ba sai gashi an liƙe kawai saboda wani tsoron wani abu da ba ma ganshi ba ko kuma da to sabon Allah yana jayo wannan abun sannan kuma sabon Allah na sanya ka ta tuna ababen suka gabata a baya sai ka ta shiga cikin damuwa ka ta tuna abun da ya baya abun da aka yi maka baya sai ka ta shiga cikin damuwa ai wannan can da bai son ka sai ka tashin bakin ciki kawai sai ka kana ma kanka farin ciki ma kawai sannan kuma sabon Allah yana jayo mutum ya zamanto ya zamanto ajis kasashe ka san yin wani abin a zo a gani kuma yana sa mutum jikinsa ya zamanto kasalalle yana yana jayo mutum ya zamanto rago sannan mutum yana jayo mutum ya zamanto marewaci kuma yana sanya mutane da dalilai su kama ka da abubuwa na tsubu-tsubu ko bashi ko wasu abubuwan ko kuma a'a baka yi komi ba kuma a saka gaba ke baka yi komi ba sai a hantare ka Allah ya rufa muna asiri malik ya cewa kama annaha min aqwal asbabi kaman cewa su saban Allah daga cikin mafi girman dalilai aljalibati lijahadil bala'i daga cikin abin da ke jayo musiba da rayuwar mutum wadarki shaqaqi da kuma watan mummunan ƙarshe mutum ya lalace mutum ya lalace ya tambade wasuul qada ko mutum ya mummunar mummunar cikawa wa shamatatul a'da'i kuma makiya su san su ta akan sa su ci nasara akai ka san ba abu mai zayi kamar makiyin ke ci galaba akan ka eh maki ya ci galaba akan ka kuna kiyayya kuma kun kiran su ne kai da mutum ba ka san sa kuma ya hade ya haye ya barka ya yanzu kaga duk wanda zai zo takarar shugaban kasa in wani ya ce wallahi baya jin daɗi bai jin haka ne ya zama to mi shamatatul aada makiyinka ne ya haye ya barka kuma musamman ka taba kutata masa in ka taba kutata sai ga shi ma sai ya rama Allah ya rufa mana asiri wa min aqwal asbab aljalibati li zawali ni'amillahi kuma na cikin abin da ke jayo Allah ya tafiye da ni'imarsa sabon Allah yana sa Allah ya tafiye da ni'imar dan annabi Adam hukun baja yanzu ku dibi annabi adam alaihissalatu wassalam shi da matarsa hawwa da Allah ya sanya shi aljanna cikin aljanna suna rayuwa sai Allah ya hana masa wani abu guda daya sai ya aiwatar sai ya jayo duk abin da Allah ya bashi na aljanna ma sai aka anci hukun baita sabo to sabon Allah ne yanzu ne akwai wanda fa ni'ima ta diya dalilin sabon Allah shi Allah shi ya yi musu eh akwai wanda kawai talauci sai Allah shi jarrabe shi da talauci saboda samun Allahnsa. Ko kun bayyanta, da mutum na da wadata saboda sabon Allah da yake sai Allah ya haɗa shi da wasu abubuwa na, na, na, na jarabobi zai zamanto a zigare sa. E na wani mutum yadda aka ba da labari ya addabi kowa a gari shi tantiri ne cikin garin kowa sannan iska ne. Aka kai yayi wani abu rikici sa aka kai shi aka like shi. to sai aka gana mai azaba ta hita hankali ya azabtu kashi na gaske aka bashi azaba aka mai ta hita hankali an zo za a yi shari'a ba masa ma shari'a ba an ce aje shi can ne aka yi mai azabar da aka zo sai baban shi ya ce ma furukiyar ya ce ranka ya ne wanga inda ya hito to kowa bai da zaman lahiya a maida shi a dan al'umma ta huta ya kalli furoke ya ce ya kalli baban sai ce wallahi baba na rantsi da Allah ba ni bane na saki na na saki ya ya bari ya bari eh Allah ya rufa mu asiri to sabon Allah yana jayo ni'imar da Allah ya mutunta gushi wa tuhawwilu afiyatahu ila niqmatihi sannan kuma lafiya da Allah ya baka ta kuma ta zamanto sai Allah ya juyar da ta zamanto azaba wa tajribu jami'u sukhtihi kuma duk abin da zai sa mutun yayi Allah ya hushe shi kuma sai ya jayo masa sabo Allah yana jayo hushin Allah subhanahu wataala kuma anan ya kamata mu kwana ko Allah subhanahu wataala ya datar da mu darasi na 60 da da dai muka yi kenan ko sati mai zawa sai mu tashi akan cewa sabon Allah yana tafiye da ni'imomi akwai misali da dama da zamu kawo har ma malai ya rihe da wasu wasu abiyati da kamata a ce kowa ya haddace su wa'annan wani wa'azi ne a biyatin ƙarshe na fasalin da zamu shiga ga sati mai zawa karati ne mai dimbin yawa kuma wa'azi ne wanda in ka rike shi shi kadai ka samu jari da ikon Allah subhanahu wataala abin da muka bala da mutu gaskiya Allah ya ba mu lada kurakure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kurakuran mu Allah ya gafarta mu iyayen mu kurakuran su Allah ya sanya aljannar taimakomar mu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya muna Allah ka gafarta mana kurakuran mu ya Allah ka sanya a cikin nan wannan wurin akwai na kake wushi da shi Allah ka amintar da mu akan abin duk muke ji masu tsoro Allah ka sanya mu cikin bayin ka wanda kai da su Allah ka sanya mu a cikin bayin ka da kai da su kuma Allah ka bi sitar mu duk abin da yake saban ka Allah in ma yana birge mu Allah ka cire mana wannan abu a zuwatsun mu Allah ka sanya mana san ibadar ka a zuciya kuma Allah ka taimake mu akan yin ta Allah ka gafarta muna ɗan uwa wanda ba sa da aure gwabraye suka ce ta addu'a to Allah subhanahu wataala ya ba su ya ba su mataye na gari ka san ashe sai mu ƙara daga cikin abin da ke sa mutum ya samu mata ta gari shi ma akwai imani da Allah da kuma nisantar sabon Allah ba yadda zaka kai ka ci duniya da ɗaya mutane kuma ka ci Allah shi baka ta gari ba shi ba shi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh